نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله لا يزال حديثنا عن ذلك العمل العظيم من أفضل الأعمال التي تزكي النفوس وترفع الدرجات ذلكم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكى وقد سبق ذكر شيء من النصوص الواردة في فضل ذلك العمل وما تتضمنه تلك النصوص من الحث على المواظبة على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يناله العبد من المكانة وعلو المنزلة عند المولى عز وجل وإذهاب الهموم وحصول الطمأنينة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها العبد في حياته وبعد مماته وهاكم عباد الله شيئا من تلك الفوائد المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها, ذكرها الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي هو أحسن ما كتب, ما كتب في هذا الباب وهو كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ومن تلك الفوائد والثمرات امتثال أمر الله تبارك وتعالى وهي من أعظم الفوائد لأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومنها موافقته سبحانه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان لأن الله يصلي عليه حيث ذكر, حيث ذكر ذلك أو حيث ذكر ذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ومنها موافقة ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حصول عشر درجات وعشر صلوات من الله تبارك وتعالى على من صلى عليه مرة واحدة ومنها أنه يرجى إجابة الدعاء إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء فهي ترفع الدعاء عند رب العالمين ومنها أنها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها ومنها أنها سبب لغفران الذنوب ومنها أنها سبب لكفاية الله الأبد ما أهمه ومنها أن أنها سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومنها غير ذلك من تلك الفوائد والثمرات سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لامتثال أمر الله تبارك وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi yabo marar iyaka da kuma salaci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokin Allah da bin su sau da ƙafa abinda ya umarce mu mu aikata abinda ya hane mu mu hannu bayan haka ya bayan Allah haɗuwar mu da ta gabata mun tattauna akan falala da fa'idoji da alherai na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun karanta wasu nassoshi daga alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka faɗi irin gwaggwaɓar ladan da bawa zai samu na tsarkake zuciya da kuma ɗaukaka daraja a cikin wannan babban aiki na salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda wannan kuma yana jan mu zuwa ga mu dawwama akan wannan aiki aiki ne da shi kadai aiki ne daga cikin manya-manyan ayyukan da suke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa to a yau abin da za mu tattauna in Allah maɗaukaki ya sa mun iya ƙarewa shine ambatan wasu fa'idoji da malam shamsuddin ibn qayyim ya ambata a cikin babban littafin nan nasa mai suna jila'ul afham fi fadli as-salati was-salam ala Muhammadin khairil anam wanda kamar yadda muka ambata littafi ne da ba a rubuta littafi irinsa ba a tarihin dan adam wajen bayanin falalar salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda babu buƙatar kawo nassoshin da ayoyin da hadisan iya fa'idojin kawai za mu ambata an Allah maɗuki ya taimake mu mun ƙarasa ko mun kammala kafin lokaci ya ƙure ba tare da dogon ƙarin bayani ba daga cikin fa'idojin da mu ɗan adam bawan Allah zai samu in yana salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam na farko ɗa'a ce da bin umarni tun da Allah ne ya ce a yi ya yi wallazi na amanu sallu alaihi kaga wannan umarni ne ku salati ga Allah maɗaukaki wannan umarnin in kai salati ga ma'aikin salama to kayi da'a ga wannan umarni daga cikinsu fa'idojin har yanzu ka dace da Allah maɗaukaki wani aiki ne Allah ma yana yi kuma ya ce kai ma ka yi domin ya faɗa mana da shi da mala'iku suna yi wa manzan Allah salama salati kaga kai ma idan kai ka yi wani aiki da Allah ma yana yinsa wannan ya ishe ka falala cewa ka aikata wani abu wanda Allah da mala'iku ma suna yi daga cikin duk da cewa akwai bambanci tsakanin salatin Allah da salatin ka kai yawa salatin Allah ɗaukaka matsayi ne kai kuma roƙon Allah ɗin kake yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan ɗaukaka matsayi daga ciki ka dace da mala'iku a aikinsu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya gaya mana Allah da mala'iku suna yi daga cikin fa'idojin har yanzu bawon Allah yana samun salatin Allah guda goma idan yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya kwaya daya zaka yi Allah kuma ya maka goma mun karanta wannan nassin a baya ba sai mun maimaita shi ba yanzu daga cikin fa'idojin har yanzu idan mutum zai addu'a ya roki Allah wani abu to in ya gabatar da salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan gabatar da salatin akan addu'arka yana sa a ɗaukaka maka wannan addu'ar zuwa ga Ubangiji sai a saurare ta. Don haka kafin kai addu'a ka gabatar da salatin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. daga cikin wannan fa'idoji salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sababi ne na samun cetonsa gobe kiyama ko ka hada da roƙon wasila wadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu idan an kira sallah ka faɗa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila ko ka hada da wannan ko ma baka hada ba in dai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kiran sallah to zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne na a gafarta maka zunubai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na na a isar maka da damuwarka wannan hadisin mun karanta shi a wancan haduwa da muka yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan har ka ajiye salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yawan yin sa to Allah zai dauke maka damuwa zaka ji kawai zuciyarka sawai baka samun wata damuwa saboda yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin waɗannan fa'idoji in kana yawaita salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka samu kusanci zuwa ga Allah gobe ƙiyama waɗanda suke yawaita salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallam gobe ƙiyama za a matso da su kusa da Ubangiji wanda kwa ba sa yawan yi suna can nesa aikwa lalle haka ne daga cikin waɗannan fa'idoji idan mutum yana salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan salatin yana tsaya masa a matsayin sadaka ga waɗanda ba su da dukiyar da za su ba da sadaka idan mai dukiya ya ba da sadaka wanda ba shi da dukiya kuma ba shi da dukiyar da zai ba da sadaka to in yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati zai tsaya masa a madadin sadaka da wancan bawan Allah ya bayar shi yasa kun ga zahaba ahlud dusuri bil ujuri in kuma ka hada kana ba da sadakar kuma sannan kana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin sabubban hako fa'idojin har yanzu kamar da malamin ya ambata salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na a biya maka bukacinka ko ba ka yi addu'a ba yin salati ga ma'aikin sallallahu zai zama maka sababi na Allah ya yi maka kuma ya ɗauke maka bukacinka ya biya maka su sannan salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na salatin Allah akan duk wanda ya wannan salati da shi da mala'iku wannan mun faɗa a baya daga cikinsu har yanzu tsarkakewa ce ga mai salatin duk mutumin da yake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ƙara tsarkake masa zuciya a tsarkake maka zuciya daga gaba a tsarkake maka zuciya daga hassada a tsarkake maka zuciya daga nunkufurci da butulci zuciyarka ka ji ta kalau dangane da bayin Allah zuciyarka ka ji ta kalau dangane da alaka da Allah babu abin da ya kai wannan a rayuwar dan adam salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na idan mutum mutuwa ta zo masa Allah ya aiko mala'iku su yi masa bushara da aljanna da ka kana son ka samu wannan bushara to ka yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sabbaba maka gobe kiyama duk irin firgicin da ake samu na tashin alkiyama Allah yana tsare ka ba za ka samu ba firgici da tashin hankali da tsorace-tsorace da damuwa to duk Allah sai ɗauke maka sai ka ganka gobe kiyama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda kana yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun ga duk wannan abin da malamin nan ke faɗi kowanne akwai nassi a kansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a Qur'ani duk da dai wasu daga cikin nassoshin na hadisai wasu ingantattu ne wasu kuma ba a same su ta hanya mai inganci ba sannan salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na manzan Allah sallallahu alaihi ya mayar maka salatin da kai masa a mayar masa da rai ya maka salati saboda ka ambace shi a cikin salatinka daga cikin har yanzu salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa bawa ya tuna wani abu da ya manta idan ka manta wani abu in kai salati ga ma'aiki salama sai ka ga Allah ya tuna maka ya taimaka maka ka tuna shi yasa har ya zama wata al'ada a gun larabawa duk da hadisan da suka zo da wannan wasu ba su inganta ba amma sanannen abu ne a gun larabawa yanzu idan mutum kuna magana sai ya manta wani abu in ya ce Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya taimake shi ya tuna wannan abin da ya manta sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana zama sababi na tsarkin majalisi in kana zaune a wani majalisi to in akwai salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama an samu tsarkin majalisi ba za a samu nadama da damuwa gobe alkiyama a gobe a ranar kiyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa duk mutumin da ya zauna a wani wuri bai zikirin Allah a wurin ba to sai yayi nadamar wannan zaman gobe kiyama duk inda ka zauna a majalisa da kai da abokai a kasuwa in ba zikiri ba kai salati ga ma'aikin sallallahu a wurin ba sai kayi nadama za a kawo maka wannan wurin kamar fim kana ganin sa kace kai nayi nadama kai shona ina ma nayi zikirin Allah nayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore talauci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore maka a ce maka marowaci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci shine wanda za a ambace ni bai mun salati ba to duk mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunan marowaci ya tashi daga kansa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya mutum a jefa mai shi a jefa shi a hanyar aljanna sannan kuma duk wata hanya wadda za ta sa mutum ya shiga wuta to za a kautar da shi daga kanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsare mutum daga ɗoyin majalisa warin wani majalisa duk inda yake majalisa ce za a zauna to idan babu ambatan Allah ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to tana wani wari mu ba ma ji to Allah na sa wannan warin ya tafi saboda an ambaci kuma an yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai abubuwan suna da yawa salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na cikar magana duk wata magana ba ta cika sai da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hudu ba da zaka yi shi yasa aka sanya daga cikin manya-manyan abin da aka wajabta wa mai hudu ba lalle kada ya sauka daga mumbarin hudu ba sai yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan menene ko zai magana to sai yayi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa musulmi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na cikar haske akan siratsi gobe kiyama in za a tsallake siratsi mai yawaita salatin ma'aiki sallallahu za a haskaka masa gabansa ya ga inda zai taka akan siratsi sai Allah ba shi dama ya wuce da sauri kamar walƙiya saboda abin da yake yi na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in mutum mai salati ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya kawai in kai a rayuwa ya fidda kai daga cikin masu jafa'i jafa'i shine kin baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa sannan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na tabbatar da da kuma dawwamar da kyakkyawan yabo akan ka ya kai bawan Allah in kana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunanka ba zai fita ba kullum ana ambatarsa a wurin mala'ikun da suke sama ya ku bayan Allah mu sani har yanzu salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na albarka a ayyukanka duk aikin da kake yi in kana so albarka ta shiga ciki to yau ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan har yanzu sababi ne shi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka samu rahamar Allah domin ko rahamar Allah tana da ma'anar sallah a ce Allah ya yi maka sallah ya yi maka salati saboda kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to daga cikin ma'anonin wannan salatin da Allah zai ma shine Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama sannan daga cikin waɗannan fa'idoji sababi ne na a sanya ka cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kana yawaita ambatansa kana yawaita salati gare shi ya bayin Allah lalle salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa'idojin da suke cikinsa sun yi yawan da sun isa a zauna kullum a maka faɗakarwa da nasiha a kai kuma lokaci ba zai isa a ce waɗannan fa'idoji gaba ɗayansu an ambace su anan ba ku duba fa ku gani littafi su kutum aka rubuta domin ambatan waɗannan fa'idoji kaga kuwa sun fi ƙarfin a ce an ambace su a iya hudu ba sai dai a ce a tsakuro a taɓo nan a taɓo can domin a samu fa'ida sababi ne har yanzu na samun a ce mutum ya samu soyayyar bayin Allah masu so shi in har yana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan har yanzu salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na shiriya a wannan rayuwa bawa ya samu shiriya zuciyarsa ta tafi akan hanya saboda yana yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin me soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta fi ƙarfi a zuciyarsa sama da son kowane ɗan adam a duniya ya fi son manzan Allah sama da malaminsa ya fi son manzan Allah sama da iyayensa ya fi son manzan Allah sama da ‘ya'yansa, ya fi son manzan Allah sama da dukiyarsa, sama da dukkan abin da ya mallaka, to wannan za ka ga ashe kuwa soyayyar ma'aiki za ta yi rinjaye a zuciyarsa ya zama cewa babu wani wuri sai face ya zama zuciyar wato soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta lullube mutum a wannan daga cikin waɗannan fa'idoji bari mu kokari mu tsaya akan haka idan mutum yana salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mataki mafi karanci da mutum zai bayar na haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa imani da shi da'a gare shi gaskata zancensa in ya faɗa abi to daga cikin waɗannan haƙoƙi nasa mafi karanci da zaka yi na haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai masa salati sallallahu alaihi wasallam daga ciki har yanzu yin salaci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kunshi zikirin Allah, ya kunshi godiya ga Allah, ya kunshi sanin Allah bawa ya san irin ni'imomin da Allah ya yi masa, wannan shi kansa ya isa ya ƙara maka imani a cikin wato zuciyarka. Salaci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sababi ne na samun yardar Allah. Allah zai yarda da kai saboda kana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa musulmi dole mu tsaya anan ba dan saboda zancen ya kare ba amma saboda dai wannan ya isa ya zaburar da mu mu ware lokaci kowa a cikin mu ya zama ya ajiye lokacin da alal aqalla musamman a rana irin wannan ranar juma'a ya rika salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam galibi muna faɗa muna faɗa da baki amma wane ne wanda zai zauna hakikatan zai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adadin da sai ya gaji galibi wani ba shi da lokaci wani kasuwarsa ta fi masa wani neman abincinsa ya fi masa na'am ba a ce ka bar aikinka da neman abincinka ba amma ko kana cikin aikinka da neman abincin za ka iya salati ga ma'aike sallallahu alaihi wasallam maimakon gulma maimakon zagin mutane maimakon cin mutuncin mutane ka ware lokacin ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira daga zanubin gulma sannan kuma ka tara wa kanka wato ayyukan lada masu yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك الله كسنيا مجكين باينك نقري ما سيوي تسلاتي كمن الله صلى الله عليه وسلم kuma masu yawan baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa ya Allah ka taimake mu ka kusantar da mu zuwa gare ka kuma ka sanya kauna da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ta ratsa cikin zukatanmu ya Allah ka taimake mu ka dora mu akan tafarkinsa Allah ka taimake mu ka dora mu akan hanyarsa Allah ka taimake mu dukkan abin da yake so ka sanya mu mu so shi ya Allah ka taimake mu duk abin da yake ki Allah ka nesanta mu daga wannan abu, ya Allah muna roƙonka rahamarka, da albarkarka da ƙaunarka da soyayyarka da ni'imarka Allah ka bamu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka taimaki shugabanninmu ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka bamu shugabanni masu tsoron Allah Allah ka bamu shugabanni masu tausayi Allah ka bamu shugabanni masu adalci ya Allah ka sa abubuwan da za su zo mana na harkokin siyasa Allah ka sa su zo su ƙare ba tare da an zub da jini ba ba tare da an ci mutunci ba Allah ka tabbatar mana zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka bar mana haɗin kanmu da ƙaunar junanmu duk abin da zai wargaza mana haɗin kai da ƙaunar juna da kwanciyar hankali Allah ka kaɗe shi Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alheri duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yaye masa ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu cikin bayinka waɗanda za su dawwama a musulunci su mutu a musulunci har ƙarshen rayuwarsu wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin